بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah mai kowa mai koyi da ya sake sada mu a wannan majalisi namu mai albarka na karanta littafin umdatul ahkam na al'allama al-hafiz abdulghani bin abdulwahid al-maqdisi al-hambali rahimahullahu ta'ala a wannan rana ta sundu yau muna sha biyu ga watan sha'aban 1444 hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya yi daidai da hudu ga watan uku 2023 miladiya muna fata allah mana muwafaka a muna cikin kitabu tahara muna cikin babul haid baban da yake bayani game da abin da ya shahi a haila a hadisi guda ɗaya ya gabata a cikin wannan bami kenan yau za mu tashi hadisi na alhadisul arba'un hadisi na arba'in a cikin jerin hadisan cikin littafin kuma na biyu a cikin babul hajj kuma wannan dai shine darasinmu na goma sha bakwai darasi na goma sha bakwai a cikin wannan littafi mai albarka مالك شواء الحديث الأربعون عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة استحيضت سبع سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فآمرها أن تغتسل فكانت تغتسل لكل صلاة وأنا حديث إمام البخاري da imamu muslim duka sun yi tarayya wajen fitar da shi hadisin uwal muminai ya dala ta tabbata a gare da take cewa anna umma habiba lalle umma habiba binti jahash ta kasance ma'ana istuhidat ta yi istihada mun ce istihada shine jini na rashin lahiya da mace za ta yi jinin ya yanke mata ya ki tsayawa jinin dai kawai rashin lahiya to ita wannan ummu habiba jinin rashin lahiya ya zo mata saba a sinin tsawon shekara bakwai jini yana zuba bai yanke ba fasa'alat rasulallah sallallahu alaihi wasallama an zalik sai ta tambaye annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam game da wannan hukuncin wannan kinan yaya za ta yi fa'amaraha an tabtasi annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ya umarce ta da cewa ta yi wanka mana ta yi wanka idan wannan jini nata ko kuma mu ce gwalgwadon kwanukan da ta ɗauka na jini idan sun ƙare to ta yi wanka ina wata gani hadisin da gabata a ayya mana bayanin cewa wato ita macen da take jinin istihada to tana da waɗansu halin da ke don bayyuwa a ce jini ta zawa ya zama na haila ne haila yana da mafarko yana da ƙarshe to in wanda dama tana yi sai abin daga baya ne ya zo mata to za ta ilga kwanakanta na da kawai a wata kwana uku take yi daga kwana uku ya yi a wata an ta cire wannan kwana ukun za ta tsaida ba ta sallah ba ta komi daga ya ƙare to shine sai ta yi wanka kun kuma farkon farawa ce dama da jinin da ya zo mata kawai sai ya zarce ya ƙi tsayawa to amma kuma tana iya bambance tsakankanin jinayen saboda shi jinin haila jini ne wanda yake sananne to idan tana bambancewa tsakankanin jinin hailan to kaga har ma ita wacce wanda take da kwanakai ta yi ya canza kwanakan to idan ya canza kwanakai kuma yake zawa ya tsayawa in har ana gane shi shi na hailan to daga ya zo kenan an gane yanzu ana cikin al'ada in ya kare to kuma yanzu an fita kenan sauran kuma jinayen duka na rashin lahiya ne ina ta gane kun kuma yarinya ce wanda kawai ta fara sai ya zo mata ya zarce mata kuma ba ta bambanta tsakankaninsu to ita wannan za ta yi aiki ne da 'yan uwanta mata ɗanninta da yayinta har ma kuma haifiyarta haka yadda take yi ta ɗauki kwanakansu sai ta hukunta a kanta kwana biyar shidda suke yi sai ta ɗauki waɗannan sauran kawai sai ta yi sai ta ci gaba da ibadanta da abubuwanta to kenan nan da ya ce mata fa'amaraha an tartasil ma'ana ya umarce ta da ta yi wanka idan jinin hailan ya ko muddar ta ƙare ina wata gani ko kuma muddar da ta ɗauka ko wanda ta sani can da shi ne sai ta yi wanka fakanat tagtasilu li kulli sala to ita ummu habiba ta kasance tana yin wanka ga kowace sallah duk sallah an ta zo wato sai ta yi wanka to wannan wanka da ummu habiba take yi shin wajibi ne ga dukkan macen da take cikin wannan hali duk sallah an ta zo ta yi wanka to shine malana anan ya kawo mana bayani cewa ikhtalafa ulama'u fi ghusl al-mustahada li kulli salah hal yajibu am la malamai sun yi sabani ga macen da take da jinin rashin lahiya sun yi saɓani game da wankanta ga kowace sallah mun ji dai ummu habiba ita ai tana tana ko kana ta kasance ta tasilu li kulli salah ko to shin wannan wajibi ne ga dukkan mace cewa idan tana da jinin rashin lahiya kowace sallah sai ta yi wanka ko ba wajibi bane yace fa zahaba ba'dhum ila wujubihi waɗansu daga cikin malamai sun tayi akan wajibcin shi indai mutum tana mace tana cikin wannan to kowace sallah sai ta mata wanka kuma wannan amalan bi ahaditha waradat bi zalika fi ba'd sunan ma'ana wannan sun yi aiki ne da waɗansu daga cikin hadisai wanda suka zo daga cikin littattafan hadisi amma dai kash malamai sun ce duk wani hadisin da ya zo yake bayani akan cewa mace idan tana da jinin rashin lahiya za ta yi wanka a kowace sallah babu hadisi ɗaya wanda ya inganta ina ta gani kenan kaga hujjar su ba hujja wace wa zahaba al-jumhuru min as-salafi ma'ana da yawa daga cikin malume daga cikin magabata wa minhum ali bin abi talib wa ibn abbas wa aisha wal khalaf wa minhum al-a'immatu abu hanifa wa malik wa ahmad ila adami wujubihi duk waɗannan da muka zana daga cikin sahabbai kuma daga cikin sahabban ma malumai da kuma daga cikin a'imma jagorori na mazhabobi abu hanifa imamu malik imamu ahmad sun ta akan rashin wajibcin shi ma'ana ba wajibi ba ne ta yi wanka ga kowace sallah an fahimta ko? sun kafa hujja da bara'atul asliya mana idan za a haifar ko kuma a samar da wani hukunci to ana buƙatar dalilin da zai mai zai tabbatar da wannan hukuncin domin a asali babu shi ne bara'atul asaliya a asali ba a wajabta mata ba idan ka ce an wajabta mata to sai ka dalili to in babu dalili to tana na akan asali na rashin wajibci an fahimta ko kenan wato kenan asali rashin wajibci ne kuma hallau ma'ana kamar yadda muka faɗa dai sun ba da amsa ga zancen waɗancan waɗanda suka ce wajibi ne sun ce musu hadisan gaba ɗaya babu hadisi wanda ya inganta a cikin waɗansu daga cikin ruwayoyin wannan hadisin ya zo ya ce fa'amara ha an tartasila kuma ya ce mata wata wadda ili kulli sala ya umarce ta ta yi wanka kuma ya ce mata ki yi arwalla ga kowace sallah kenan kaga macen da take cikin istihada za ta yi wanka yayin da mudda ko jinin na al'ada ya ƙari za ta yi wanka ko to idan ta yi wanka yanzu ta tsarkaka to yanzu gaban nan a kowace sallah in ta zo kuma to za ta mata arwalla kenan hukuncin ta kamar hukuncin wanda yake da salasul bau mutumin da ma'ana hutsari baya yanke mishi kawai zo mishi yake a kowane lokaci to shi wannan hukuncin shi kawai menene zai yi a kowace sallah daga lokacin ta ya shiga ka kiran sallah sai ya arwalla hutsarin yana zawa zai ci gaba da ibadodin shi a kare ina ta gane to hukuncin ta hukuncin wannan ne kowace sallah za ta mata arwalla amma wanka wannan ba wajibi ba ne kenan ita ummu habiba ita ce ta ɗorawa kanta ana fahimta ita ce mana saboda san tsautata ko da tsaftanta da ita ce sai ka gaya hadisin ba a ce ba an umarce ta sai aka ce fakana tartasilu li kulli sala ita ya ta kasance ta kasance tana yin wanka ga kowace sallah amma ba ɗora mata ba mai manzo ya ɗora mata wa tawaddi li kulli sala har wallahi ne aka dora mata a kowace sallah ma'ana ba wanka ba malace ma yu'khadhu min alhadith abinda za a rika na hukunci daga cikin wannan hadithin shine wujubul ghusli alal mustahada wajibcin yin wanka ga macen da take da jini na rashin lahiya indantihai iddati ayyami haidiha yayin da kwanakan hailanta ya ƙare anan ne kawai wajibi ta wanka amma sauran kuma tsarola kawai za ta yi tuni na malice alhadisu alhadi wal arba'un an aishata radiyallahu anha qalat kuntu aghtasilu ana wa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam min ina'in wahid fakilana junub وكان يأمرني فأتذر فيباشرني وأنا حائض وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض شمعنا حديث آه إمام البخاري يا فتر دشي هكا عند إمام مسلم كوني أتشكين كتاب الحيض a wani hadisi daga aisha uwar muminai yadda Allah ta tabbata a gare ta kalar ta ce kuntu na kasance aghtasilu ina yin wanka ana ni in ji aisha wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama tare da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama min ina'in wahid daga makayi guda kilana juno mubin gabaki daya muna da janaba mana shi ma yana da janaba ita ma tana da janaba suke yin wanka a makayi guda ta ce wa kana ya amuru ne annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana umurta ta fa'attaziru sai in sanya izari in sanya gyafto in kulla zani fayu ba shiru ne sai ya rungume ni wa ana ha'ib ta ce a yayin da ni ina cikin halin mai haila wa kana yukhriju ra'sahu ta ce annabi sallallahu ya kasance yana fitowa da kanshi ilayya zuwa gare ni mana shi yana cikin masallaci ita tana waje kenan sai ya meko mata kanshi wa huwa mu'takifun yana mai halin i'tikafi ta ce fa aghsilu fa'arsiluhu mana sai in wanke shi kan nashi kenan na manzo sallallahu wa ana ha'id kuma a lokacin ina cikin halin haila a wannan hadisi yana da yana dauke da matsaloli guda uku matsala ta farko shine cewa lalle annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da matashi su biyun sun kasance suna yin wanka na daga janaba daga makayi guda ɗaya domin ruwa tsarkakekke ma'ana kamfatan mai janaba baya najasantar da ruwan baya ma ruwan tasiri idan mutum yana da janaba ma'ana da idan ya sa hannun shi cikin ruwa wannan ruwan baya tasiri sakamakon sanya wannan hannun a ciki ina wata gani kenan musamman idan mutum ya wanke hannayen nashi so uku kafin ya shigar da su cikin makayi kai da magani a cikin babul janaba ta can yayi bayani ko cewa sai an wanke so uku kafin asa kenan wannan shine gaba ko matsala na farko wanda wannan hadisi yake dauke da shi matsala ta biyu shine cewa lalle annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a wannan hadisin ya nufata ya shar'anta ga wannan al'ummar kusantar mace mai haida bayan kasancewar yahudawa suna kyamar mai haida ba sa cin abinci da ita ba sa kwantawa a saman shuhuɗaɗe ma da su su a tsarinsu idan mace tana haila to tsantsaninta ake nisantar da ita ake dama mutum matar shi tana yi to da shi da ita sai dai a gehe-gehe ita tana can shi yana can ko abinci ma hili ma ya dawa ma kai shi ko ya nemi wani ya dawa mishi ba za ta dawa abinci ba kuma ba za a ci abinci tare da ita ba kuma za a kwanta shimfiɗa ɗaya tare da miji ba to a wannan annabi sallallahu sallama sai ya shar'anta mana cewa wato wannan ba ba shar'ar Allah ba ce kina a musulunce idan mace tana cikin jinin al'ada annabi sallallahu sallama ya shar'anta mana kusantar su ana fahimta shi ta ce Aisha take cewa wa kana ya amuruni annabi sallallahu alaihi ya kasance yana umurta ta in ji ita Aisha fa attaziru ma'ana sai in sanya izari in sanya gyapto zani kenan fa yubashiruha annabi sallallahu alaihi sai rungume ta ma'ana wannan yake nuna maka cewa kenan mutum idan matar shi tana cikin al'ada babu laihi a musulunce ma'ana ya ji daɗi da ita amma dunan jima kadda a ji a gani cewa ya tara da ita wannan shine abin da aka haramta ya tsalu na ka'anin mahid ko ƙulhu wa azan fa'atazilun nisa a filmahi suna tambayan ka ga allah ke cewa suna tambayan ka game da lamarin jinin al'ada allah ce manzo ka ce musu ƙulhu wa azan ma'ana ƙazamta ne fa'atazilun nisa'a ku ƙaura cewa mata filmahir ma'ana a nan inda suke haila ma'ana gaban nasu kina a ƙaurace musu wannan shi ne abinda shari'a abinda Allah da wanzu Allah sallallahu suka shari'anta mana kenan mutum ba zai je musu ba ta gabansu mana ya je biya bukatar shi mana dai ya sai ya tara amma duk abin da zai koma mine ne na ya biya sha'awar shi ya yi inzali ya zub da manewa ya ta kowane kowane ya halitta an fahimci wannan yawwa kenan ta canan salama yana umartar ta ta sa izari ita ta kuma tana a matsayin haila sai kuma sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai ya rungume ta wannan shine gaba na biyu gaba na uku a cikin wannan hadisin yana nuna mana cewa lalle mace mai haila ba ta shiga cikin masallaci saboda jin tsoron kar da aje ta gurɓata shi musamman idan jinin yana zauwa da mamako to ba za ta shiga masallacin ba kinan in wata bukata ce za ta tsaya a ƙofa ne kamar yadda aisha ta yi malice ma yi ukhazu min alhadith irin abubuwan da za a fa'idantu da su a cikin wannan hadithin na farko ya ce jawazu tisalul junubaini min ina in wahid hadithin yana nuna mana halaccin yin wanka ga masu janaba biyu mace da namiji kenan a lokaci guda a makayi daya babu wata matsala kamar da bayanin shi ya gabata a cikin wancan bayani akan wankan janaba da ya gabata fa'ida ta biyu jawazu mubasharatul ha'id fi ma dunal farish halaccin mutum mana ya ya ji daɗi da matashi rungumi matashi wadda take cikin jinin al'ada amma dai kadda ya afka mata zuwa ga gabanta shine kawai ba zai ba wa anna badanaha tahirun wato ita mace da take cikin jinin al'ada jikinta tsarkakakke ne an gane ko yawwa lam tahulla fihi najasatun bi haidiha ma'ana babu wata najasa da ta afku a jikinta sakamakon haila idan mace tana haila ba za a ce ba yanzu to ta ita ma ta zama najasa in ta taba kaza ta taba kaza ta taba kaza duka a wannan aqida ce ta yahudawa eh a musulunci tsarkakakka ce kawai ga abin da aka hana ana fahimta yawwa wannan kenan abin da ya shahi shari'a a shar'ance to amma za a samu wasan watan takan takan kasancewa kazama ce sai ta ki a mu'amalantar wannan jinin da mu'amalar da ta dace duk abubuwan da ya kamata ta sa na kore waɗansu wari ko kuma ma'ana jinin kare ya rika bayyana da sauransu dubbata wannan ina ta fahimta to kaga wannan tunda an ce wannan ya halitta waɗannan abubuwan kaka ce kuma tilas ne ma'ana akwai wanda halitta halin duk wani kazami ne ko da bai halawa ce mutum a ce ga wasu abubuwa na kazamta yakan barin su a jikin shi kaga mutum zai ji kyamar shi kuma ya ji dai rashin gamsuwa game waɗansu abubuwan da suka fito daga bangaren shi sakamakon kazamtacce da shi yake yi an fahimci wannan yawwa kenan amma dai a shirce tana gyara wurin ana sa kush ana sa komai ana daidaita shi babu wani abin da yake bayyana to komai a bangaren halaka ne jima'i ne ko ba a yi ba a fa'ida ta uku a cikin wannan hadisin shine istihbabu lubsi hal izar waqtul mubashara an so ita matar ta sanya zane yayin da mijin nata zai rungume ta ma'ana zai ji daɗi da ita a matsayin tana mai haila to idan zai yi biya bukatar shi da ita ya rungume ta ga yi abin da zai yi to ta sa zani hadisi yana nuna haka ko ta ce fa ya amuru ni fa attazir ko baka ba fa'ida ta hudu ittikhadul asbabil mani'ati min alwuqu'i fil muharram hadisi yana nuna mana mutum ya riƙi duk waɗansu sabubba wanda za su hana shi ya kai afkawa zuwa ga haram a ina za mu gano wannan da ya umarce ta ta sami ta sa zini an gane ko to kenan wannan ba a wannan babu a cikin kowane babu kenan shari'a tana nuna maka duk wani abin da zai kai ka zuwa ga haram duk sababin da zai kai zuwa ga haramun to ka ɗauki mataki a kan shi kaka kai zuwa ga fadawa wannan haramun gina dama kuma sardu zara'i kaga akwai da yawa daga cikin mazhabun da suka yi amfani da shi musamman malikiya da sauransu suna amfani da sardu zari'a me ma'ana sardu zari'a a datse a rihe duk wata hanyar da za ta iya kaiwa zuwa ga saban Allah ko ta kai zuwa ga bid'a ko ta kai zuwa ga shirka to sai a datse ta an fahimta misali shi kamar sanya laya ta ƙur'ani zalla babu wani ƙulumboto babu komi waɗansu daga cikin salaf sun ce babu laihi amma ita ma malamai masu birjigi suka ce ita ma baya halitta saddun zari'a saboda idan aka buɗe wannan ƙofar to a haka za a kai har a kai zuwa ga shirkan a zo a rika dogara da ita kamar da ake dogara da Allah ma'ana dai a a manta da Allah a kama wani abu an fahimta to kenan wannan saddin zari'a ma'ana ka'ida ce da take muhimmancin gaske kuma ana amfani da ita shi abin asalin shi asalin shi halaka ne to amma kuma in aka yi wasa zai kai zuwa ga haramu to shi ma sai a ce to an hana shi fa'ida ta biyar man'u dukhulil ha'idil masjid hana wato mai haila shiga masallaci musamman idan ana jin tsoron jinin yana kwararowa ka aje ya bata shi masallacin to baya halitta ta shigo masallacin fa'ida ta shidda ibahatu mubasharatuha mubasharatuha al-ashiya'a halaccin wato ita mace mai haila ta ɗauki abubuwa raƙabatan waɗanda suke ɗanyu au ya bisa ko busassu a lokacin da tana halin haila an halitta mata ta taɓa abubuwa waɗanda suke ɗanyu da busassu na halitta ta ba ta tasiri game da waɗannan abubuwa ana fahimta ومن ذلك غسل الشعر وترجيله daga cikin wannan akwai wanke kai da kuma sarce shi kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ai meko mata yana cikin masallaci yana itikafi ko ita kuma tana cikin jinin al'ada tana waje sai ya meko mata kanshi ta wanke wannan kan ta sarce shi to wanda ke nuna kenan ko da ta taba abu danye wannan baya tasiri ma'ana najasa ba a jikinta ba yake wannan kazamtar ba a jikinta yake ba baya tasiri fa'ida ta bakwai annal mu'takifa lalle mutumin da yake itikafi idan akhraja ra'sahu min almasjid idan ya fitar da kanshi daga masallaci ya leko haka la yu'addu kharijan minhu ba a ce ya fita daga cikin masallacin domin kusa idan mutum yana cikin itikafi to ai ya keɓance kanshi ne baya huta daga masallacin sai da wata larura wadda shari'a ta ce to an ba da dama ya huta amma haka kawai na zaman lafiya kawai ya fita ya fice wace je shiga harkokin shi to nan itikafin ya rushe ya lalace to a idan mutum yana itikafi sai ya fito da kanshi wajen masallaci to la yu'addu kharijan minhu ba a ilgawa cewa ya huta daga cikin masallacin an gane ko sai malai ce wa yuqasu alaihi ghayruhu min al'ada to ana yin kiyasin kai da sauran gabbai idan ka leko baka huta ba an ka meko hannunka ka waida baka huta ba an ka meka kafarka ka waido baka huta ba ina ta gane malai ce idza lam yakhruj a jami'a badani idan matuƙa dai mutum bai fitar ba da dukkan jikin shi idan ka fita ne gaba ɗayan ka to ka fita kina wata gane wannan kenan abinda wannan hadisi yake dauke da shi alhadisu thani wal arba'un hadisi na 42 an aishata radiyallahu anha qalat kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yattaki'u fi hijri wa ana ha'idun fayaqra'u alqur'ana wani hadisi imamu bukhari ya fitar da shi a cikin alhaid hakanan imamu muslim uwar muminai um aisha dala tabbata a gare da take cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yattaki'u yana ittika yana ringisawa yana yin matashin kai fi hijiri a saman cinyata in ji aisha مالتي يتكئ في هجري يتكئ محموز ويجوز الفتح والكسر في الحاء kenan ko ka ce hajari ko hijiri ko wanne kai larabcin yayi tayyib kenan ta kenan sallallahu sallama yana ringisawa ko yana dora kanshi saman cinyata wa ana ha'il a halin ni inji Aisha ina haila ina cikin jinin biki jinin afuwan jini al'ada ta ce fa ya ƙara'ul ƙur'ana kuma sai karanta ƙur'ani an fahimta kaga wanda yake nuna maka cewa jikin mace mai al'ada tsarkakakke ne jikinta tsarkakakke ne ko wani hukunci ne wani Allah ta'ala ya ɗora mata amma jikinta tsarkakakke ne مالك ما يؤخذ من الحديث نوركو جواز قراءة القرآن في هجر الحائض وانا حديث ينا نونا مك حلتين كرنت قرآني أثمن تنين مچن da take jinin al'ada sai ce li'annaha tahiratul badani wasiyabi domin ita jikinta tsarkakakke ne tufan da ta sa ma tsarkakakke ne inda ba jinin bai zo ya lawasa shi ya bata shi inda bai taba shi ba tuwut ta tsarkakakka ce haka nan mi jikin ta tsarkakakke ne ba kamar da wasu suke tunani bane kayan da suka yi haila da su ma ta yi ɗan kwana biyu to ba za ta ibada a ciki ba bayan ta tsarkaka a inda ba abin bai taba to babu abin da ya shahe shi ba wani wani he dai kawai saboda tsafta dai kawai a wanke ana bukatar kullum mutum ya ji shi a cikin tsafta da sauransu fa'ida ta biyu taharimu qira'atul qur'ani 'ala al-ha'il haramcin karanta qur'ani ga ita mai haila yayin da take haila me yasa malai ce akhadha min at-tawahhumi min tawah min tawahhumi imtina'u al-qira'ati fi hijr al-ha'il malai ce saboda ka kalli yanzu Aisha take bada labari Annabi sallallahu alaihi wasallam yake dora kanshi ma'ana a saman cinyata tana jinin al'ada ko kuma sai ya karanta Qur'ani saboda kaga yanzu abin da yake a ƙwaƙwalwa abinda ake ji shi da cewa kenan inda ya abinda ya so ne kenan wanda ma ya jinginu da itan bai ma bai cancanta bai karanta ƙulani shi da tawahumi yanzu ita kuma sai ta yi ce ta ture wannan a'a ai yana jingine da jikinta ya ma'ana ya ɗora kanshi sama cinyata ya hamma yana karanta ƙulani kaga ya ta ture wancan to malaci to wannan yake nuna to ita mai hailan ita da kanta baya halitta ita karanta Qur'ani tare ne ya ya huddo da wannan hukunci ina wata gane amma matsala ce wanda take khilafiya malamai sun yi sabani amma dai abin da yake shine cewa kawai inda tana cikin jinin ta kaurace in tana da wa'ayanta na harra ta yi wasu suka ce amma dai kamar tana zuwa makaranta ne ba zai ta dauki dan juz'i haka izi biyu izi uku amma da tafi qur'ani gaba daya suka ce baya baya halitta wallahi ta'ala ala wa alam to naka da malaki cewa taharimu qira'atul qur'an haramcin karanta alqur'ani alal haid ga ita mai haila karan kanta wannan kuma akhadha min tawahhum imtina an samo shi ne tana daga kenan sa ko kuma jin cewa hana karatu a cinyar mai haila wannan kuma qalahu ibnu daqiq al-aid ibnu daqiq al-aid shine wannan bayani kenan wannan abin da ya shahi a karanta qur'ani kenan tunda ba ta karanta shi ba ka cokanta ba ta dauke shi ma gaba daya malaka al-hadithu al-thalith wal arba'un hadisi na 44 an mu'adata qalat سألت عائشة رضي الله عنها فقلت ما بال الحائد تقتضي الصوم ولا تقتضي الصلاة فقالت أهرورية أنت فقلت لست بحرورية ولكني أسأل فقالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا فنؤمر هكذا ربط أنا أقول فنؤمر بتشديد الميم فنؤمر بسكون نميمكم يتولى أنا كسكوني فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة to shi ma hadisin dai imam al-bukhari da muslim duk sun fitar da su a cikin a kitabul haid hadisin mu'aza ya dala tabbata a gare ta kala ta ce sa'altu aisha na tambayi aisha umul mu'minina yau da hadisan ina ga duka nata ne ko saboda fagen na zuwa ne ne nasu ne tun da muka wara hadisan gaba ɗaya nata ne a mu'ada take cewa kala ta ce sa'altu aisha na tambayi aisha uwar muminai radiyallahu anha ya dala tabbata a gare ta faƙultu sai na ci wa aisha ma balul ha'iru wai mi yasa macen da take jinin al'ada taqdi sauma tana rama azumi a kwanakan da ta yi jinin al'ada a ciki misali a cikin ramadan ko kwana uku kwana biyar ta sha sakamakon jinin al'ada domin wato macen da take al'ada baya halitta ta yi azumi ko tana azumin tsakar rana ya zo azumi ya rushe azumi bai ba ko da saura minti biyar rana ta wada sai jini ke ce mata azumi ya lalace to shine mu'aza take cewa to yoyin mi yasa mai jinin al'ada take rama azumi wala taqdi sala amma ba ta rama sallah tare da cewa wato kaga da sallah da azumi kasa ibadodi ne waɗanda suke kowannenta kowanne farilla ne kowanne rukuni daga cikin rukunin musulunci wajibi ne sai ta ga cewa to kaga kowanne wajibi ne to don za a zama bambanta su musamman ma kuma a ce ita sallar ai ta azumi sallar ta yi azumi ma'ana girman wajibci saboda ita ce bayan kalma shahada ma'ana sai sallah ko kuma ita manzo sallallahu alaihi wasallam yake da cewa ita imadu dini ce wa man taraka hafa qad kafar kuma ita ce awwalu ma yuhasabu bihi al-abd min amalihi as-salah da haka dai matsayin sallah matsayi ne babba sai daga to ya dukkan farilloli ne to kuma ya za a ce wannan arama wannan ba arama qalat sai ummu na aisha ta ce a haruriyatun anti ke kina daga cikin mana mutanen haruriya mare ce haruriya a haruriyatin anti nisbatun ila baldatin qurba kufa qurbal kufa mana idan aka cewa mutum haruriya mana an jingina shi ne zuwa ga wani gari wannan garin yana kusan birnin kufa ismuha sunan garin harura sunan garin to mutane yan garin ya ce musu mutum ke ya ce wannan haruriya ne malace kharajat minha awwalu firqatin min al-khawarij daga wannan garin ne farkon mutane waɗanda suka suka aƙidantu da aƙida na hawarish to daga wannan garin na harura da 'yan mutanen garin ne waɗanda suka yi kuruji ala ali bin abi talib suka yi kuruji ga ali bin abi talib fasara al-khawarij yu'rafuna bil haruriyya da haka kenan khawarij sai suka kasance ana kiransu ana saninsu da wannan suna idan ka ce wannan haruriya ne kamar ka ce mishi wannan ba khawariji ne sauran su ne farko da suka fara yin kuruji kuma daga cikinsu ne maka suka kashe aliyu bin abi talib to aisha ta ce mata ke irin waɗancan mutanen wancan garin ne saboda su mutane ne waɗanda suke masu tashaddudi mazhabarsu mazhabar khawarij mazhaba ce wanda aka gina ta akan tashaddudi da kuma tsanantawa a cikin addini tsanani gare su faƙultu sai mu'aza ta ce he na ce lastu bi haruriyatin ta ce a ni ba na daga cikin khawarish ni ba ba haruriya ba ce ta ce walakin ni as'al ta ce sai dai ni ma'ana ina tambaya walakin ni as'alu su'ala muta'allimin mustarshid ma'ana ina tambaya ne tambaya irin na mai neman sani irin na mai neman ilimi irin na wanda yake so a sashi hanya an bayyanta na'am kenan ta ce mata a a haruriyatin anti mana tana nihin cewa a haruriyatin anti mana ta'taqidina mithla ma ya'taqiduna wa tushaddidina kama yushaddiduna dan ce shin kina daga cikin waɗannan khawarij cikin mana aqida ki irin tasa ce mana yadda suke tsanantawa addini ke ma kike tsanantawa tace a'a ni dai tambaya nake tambaya irin ta ɗalibin ilimi mai neman ilimi mai neman a shiryar da shi faqalat sai aisha ta ce mata kana yusibu na zalik ta ce ai ya kasance wannan abin yana samun mu kenan jinin al'ada yana samun mu a zamanin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ta ce fa nu'umaru bi qada'i sawmi sai a umurce mu da murama azumi malamai suka ce idan sahabi ya ce nu'umar a umurce mu man huwa al'amir waye mai umarnin ar-rasul sallallahu alaihi wasallam in dai sahabi ya ce umirna ko nu umaru to wake umarta su manzo sallallahu alaihi wasallam ta ce fa nu umaru sai a umarce mu ma'ana annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya umarce mu bi qada'i sawmi da mu rama azumi wala nu umaru amma sallallahu alaihi wasallam baya umartan wana ba a umartan mu bi qada'i sala da rama sallah ta kawo masa dalili ko bata kawo ba ta kawo dalili kenan shi kenan a malai ke cewa ma yi ukhazu min alhadith na farko an alha'ir lalle mace wadda take jinin al'ada taqdi taqdi siyama taqdi siyama can bayan maka tashi taqtaji go taqdi siyama din da taqdi ne ma'ana tana rama azumi wala taqdi salata ba ta rama sallah hadisin haka ke nunawa sai ce li'anna kenan wannan shi wannan umarni ne haka shari'a haka manzo sallallahu alaihi wasallam ya hukunta to amma wani lokaci malamai sukan iya zaƙulo ko kuma su kalli dalilin da yasa aka aka yi umarni ko aka hukunta wani hukunci to shi malam ne yake ce maka li'anna salata tatakarraru kulla yawmin khams marrat domin ita sallah tana maimaituwa a kowane yini so biyar fahiya ibadatun mustamirra ita sallar bauta ce ibada ce wadda take tana gudana kullum ba ranar da za a ce ba a sallah sabanin azumi azumin farilla a shekara wata ɗaya ne za ka yi ramadan shi kenan yanzu kuma kana da raran wata goma sha ɗaya kafin zaman wani ramadan ne daga an yi an ƙari to amma sallafa da na wannan shekaran zai sare da wancan shekaran har abada ba a dainawa ya to domin ita sallah maimaituwa take yi so biyar a yi ne kuma kullum kowane yini sai an yi sai ce wa ya min i'adatiha wa qada'iha mashaqqatun aidan idan ka ce sai an rama su to wannan zai kawo zuwa ga mashaqqa wahala shi kuma wa ma ja'ala alaikum bid-din wa ma ja'ala alaikum fid-din min haraj Allah bai sanya muku kumci da takura a cikin addini ba amma idan azumi ne kwananki uku hudu biyar shida daga ramadan ya kare in kin ga dama sai ki rama a shawwal ki daya a zulqada ki daya zulhijja ki daya in kin ga dama ki dauke sai baki he muharram kina da yanci ga sunan abun a buɗe suka ce to saboda wannan ne aka ce a rama azumi amma sallah mana ba a rama ba wani malamai da suka hararo wannan amma shi nassi in ya zo ko ka gane hikimar ko ka gane hikimar ba dai haka Allah ta'ala ya hukunta kuma a ƙarƙashin shi akwai hikimar ko ka gane ko baka gane ba fa'ida ta biyu أن تقرير النبي صلى الله عليه وسلم أمته على شيء يعد من السنة tabbatar da annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi wa al'umma shi akan wani abu wannan ana daukan shi sunna ne kaga annabi sallallahu alaihi wasallama ai kaga yanzu idan mace aka ce idan kina jinin al'ada kaki sallar da azumi ko yanzu da aka ƙare a yanzu kuma ramuwa yanzu ana buƙatan tun da za ci maki kaki sai baki ba da ya ƙare kuma kika ci gaba da yi yanzu baki sallah baki azumi ba sai aka ce miki kira ma azumi sallah sai aka ba ce miki kuma ke ba kirama ba ko ba umarce ki kirama ba kenan mana wani abu ne wanda al'umma wannan ta yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da ita akan shi ko ba ka ba to malamai suka ce wannan ma'ana ilga shi daga cikin sunna ayo ta ga ma'ana umurtan mu umurtan mu aka murama azumi amma sallah ba ce murama ba kenan mu ba murama ko ba ce murama ba kenan rashin ramawan kenan sai zama shine sunna shine shari'a kenan ba a ra musalla ba fa'ida ta uku malaka cewa al-inkaru ala kulli man sa'ala su'ala ta'annutin wa mujadala a cikin wani hadisin akwai inkari ga dukkan mutumin da zai yi tambaya tambaya ta wato jayayya da kuma ta'annuti mana ka zo ka yi tambaya da ba, ba, ba ilimi kake so ba eh kamar na ƙure ba don jayayya don ka nuna wani abu ko kai ka zo da rashin yarda ka, ka nuna rashin gamsuwa ka kace kai ba haka ba to idan mutum ya haka a musulunci inkari ake mishi aisha haka ta mata inkari da ta tambaya to yare ne za a yi a ce kuma za a rama azumi ba a rama salar ya ce a ke ba kina daga cikin hawarish ta ce a wannan ciki ni dai kawai sun ilimi ne nake so in sani kuma Allah yana so a shirye da ni tukana a lokacin ta ba ta amsa kina mutumin da ya su tambaya irin na tsageranci na nuna gamsuwa don jayayya to na ya mishi inkari kuma ka tabbata a yayi ne ko da wannan kana iya din ma ba shi amsa ko saboda shi ba wani kike nema ba fa'ida ta hudu malice tabyinul ilmi liman talabahu litta'allumi wa listirshad ma'ana bayyana ilimi ga wanda ya nemi ilimin dan nemar ilmantuwa da shiryuwa to irin wannan sai a musu bayani gamshashe da dalilai da bayani daki-daki da bin hanyoyin da za su fahimci wannan abin kuma su gane shi a su fahimce shi daidai duk dai hadisi yana nuna haka ko ba haka ba fa'ida ta biyar male ce kaunul ha'ir kasancewar mace mai al'ada la taqdi salata ba ta rama sallah li'ajilin mashakka saboda wannan wahala kamar da bayan da muka yi a can fa'ida na harkoko male ce wannan kuma minal adilla allati tuqarriru alqa'ida al-islamiyya tuqarriru alqa'idata al-islamiyyata al'amma kenan wannan yana daga cikin dalili wanda yake tabbatar mana da wata ƙa'ida ta musulunci ga mamma wace ƙa'ida ce annal mashaqqata tajlibu taysir annal mashaqqata tajlibu taysir ma'ana wahala yana janyo sauki wannan ƙa'ida ce usuliya inda a musulunci ne to duk abu in yayi wahala to sauki yake zama kaga yan haramta maka musu ko da ka rasa abin da zaka ce sai aka ce halak ne ka ce ina ta gane kaga wanzu tsanani ya janyo mi ya janyo sauki to ya ce wannan dalilin shi ma na cewa mace tara ma azumi ka tara ma sallah yana daga cikin wannan kaga da aka samu mashakka na ce tara ma duka tun da yanzu an samu tsanani yanzu kuma kaga sai janyo da sauki miya kace to shike wannan ma kai ka kura ma tana ta fahimta to wannan shine a fa'idodin da wannan hadisan suke dauke da su a cikin kitabul hayd to kuma baban da akwai waɗansu tafsilat ta yi darasi na gaba ka yi mu shiga kitabu sala kenan yanzu mun zo karshen shi za mu shiga kitabu sala akwai wasu ƙarin bayan da suka dace kenan ana iya ƙara kuma in ko ba haka ba kai tsaye mu shiga kitabu sala na kanan ne za mu dakata muna fata mun muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu ladan abin kusur Allah ya gafarta mana kuma ɗazu bayan asar labari ya zo mana cewa shugaba mahaifiyar shi ta rasu eh kenan muna addu'a Allah ta'ala ya gafarta mata ya sanya aljannar firdaus shine makomanta da shi kuma da sauran uwansu shi baki daya Allah ta'ala ya ba su hakuri da jurewa game da wannan jarrabawa اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على